To dukan yabo ya tabbata ga Ubangiji, wato wannan littafin Riyadu Salihina da za mu haɗu a cikin karantawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu amfana da shi kuma ya nuna mana cika karantawar gare shi. Na Shehu Muhyiddin ne Yahayan Nawawi. Shi Shehu Yahayan Nawawi an haife shi a garin Sunawa. wato sunan alkarya ne kusa da Dimishka, an haife shi hijira na da shekara ɗari shida da talatin da ɗaya. Ɗari shida da talatin da ɗaya, kuma wato rayu mai tsantsani mai ilimi. Tun yana ƙarami yake da tsantsani yake da komawa ga ilimi. Kuma tun a sannan Allah ya fara bayyana karamomi da yawa gare shi. domin akwai sanda yana rubutu yana yaro fa yana cikin rubutu sai fitila ta mutu sai ya zama alƙalamin nasa ya haskaka masa inda yake rubutu ya ci gaba da rubutun haka ba ba ba fitila da hasken alƙalamin to yana daga irin karamomin da wato aka bashi a ruwaito dai karamomi da yawa daga gare shi akwai mai tsaron makarantar da yake wato makarantar tana cin masallaci ne ya ce wata ran tsakar dare sai na ga nawawi ya fito sai na fito tare da shi sai na ga duk sanda ya je wata kofa sai kofar ta buɗe duk sanda ya je kofa sai ta buɗe har ya je kofar gari sai ta buɗe ya tafi ya taka kaɗan ni kuma ina bin sa a baya bai san ina bin sa ba sai na ga gashi mun zo makka ya shiga ka'a ya je ya dawafi da ka'aba ya sallah ya dawo kamar yadda ya tafiya ta farko ya dawo har garin su ya dawo har inda yake kafin a kiran sallah kafin a kiran sallah to wannan wato yana daga karamomin da Allah ya bashi akwai wani wanda yake ya ruwaito ya ce wata ran yana Madina sai ya je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama sai kamar abun da yake bacci ya dauke shi sai aka ce masa ai annabi ma baya nan ya fita saboda yau ne za a naɗa nawawi ya zama kudubi za a naɗa to shi bai san nawawi ɗin ba bai san wane ne nawawi ɗin ba sai dai farka yake tambaya wane ne ne nawawi aka ce to akwai wani malami dai a can can dimishka ana ce da shi nawawi ko shi ne shi ne dai yanzu muka san ake kiransa nawawi sai ya taho ya taho shi mutumin nan har ya zo dimishka tun daga madina har ya zo dimishka sai ya shiga wato inda shi nawawi yake koyarwa yana shiga kuwa yana kallon nawawi sai ya gane da siffar da ya gan shi a wannan daren da siffar da aka nuna masa shi a wannan daren sai ya gan shi haka ɗin shi ko na'u yana ganinsa sai ya kyale karatun ya tashi yake na yi bako bara ina zuwa sai ya kira mutumin waje ɗaya ce abin da Allah ya nuna ma do Allah ka ɓoye kakka ce za ka faɗa wa kowa kakka ce za ka faɗa wa kowa abin da Allah ya nuna ma ka ɓoye kakka ce za ka faɗa wa kowa sannan ya koma ya ci gaba da karatun nasa to malami ne dai wanda baki ɗayan malamai sun yi ittifaki bisa girmama shi da ganin ɗaukakarsa da yadda da iliminsa man da ɗan wa'yansu kaɗan da suka bayyana a wannan zamanin masu cewa nawawi ai ashari ne ma shi yasa bai dace ma a tsaya kula da maganganunsa ba tunda ashari ne yana tawilin sufofi yana tawilin ayoyin da sukan zo ko hadisan da sukan zo akan sufofin Allah cewa wai saboda haka ba za a yadda da shi ba akwai wanda ma gaba ɗaya yace a sharhin da shi nawawi yawa a muslim sahihu muslim ne amfani ne amma sai dan irin waɗannan tawila tawila sai ya ware duk inda wa irin waɗannan hadisan suka zo wanda nawawi ya faɗi cewa ga fassarar da malamai suka yadda da ita akan wannan duk ya ɗebe irin wannan fassarar ya ce wannan ne ya kamata a tsaya a ware daga littafin don littafin ya koma mai amfani amma in dai da irin wa'annan tawilin a cikin littafin to bai da amfani wato shi nawawi ya yi wa fati hijira na da shekara ɗari shida da saba'in da shida yana ɗan shekara arba'in da biyar wato ya yi wa fati ran laraba sha hudu ga watan raja sha hudu ga watan raja wato shi yasa yau wafatin nasa shekara ɗari bakwai da hamsin yau da mutuwarsa shekara ɗari bakwai da hamsin da wata biyu da kwana biyu da wata biyu da kwana biyu to shekararsa arba'in da biyar a duniya to to alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah alwahidi makaɗaici alkahari wanda yake mai rinjaye wanda yake mabuwayi mai yawan gafara, mai juyo da dare bisa rana ba don kome ba don gargaɗi da tunatarwa ga ma'abota zukata da ma'abota basira. Don tuna don ganarwa ga ma'abota hankula, don ganarwa ga ma'abota hankula, da isina ma'abota isina. wanda ya farkar daga cikin halittarsa waɗanda yake ya zaɓe su ya sa su suka farka daga baccin jahilci da rafkana ya sanya su suka yi tsantsani a wannan gida duniya ya shagaltar da su da muraƙabarsa koyaushe suna muraƙaba suna ganin cewa ga su ga Allah ne duk tafiyarsu ta zamo daidai da ayar ma ta kunu fi sha'ani wa ma ta luminu min qur'ani wala ta maluna min amal illa kunna alaikum shuhudan istufiruna fihi wanda bi ya tsaya kula da ayar nan koyaushe sai ya zamo a cikin muraqaba to da dawwamar da tunani da kuma lizumtar gargaduwa da yin tunani ya yi musu gamdakatar dawwama a cikin binsa lizumtar binsa ko yaushe suna cikin binsa ba abin da suke ba bi ga Allah ba da yin tanadi ga gidan dawwama gidan dawwama wa inna lahirata hiya darul qarar yanda mu'minu ali fir'auna yake fada ya kuma inna hadhihi dunya mata wa hadhihi dunya mata wa inna lahirata hiya darul qarar da kuma kiyayar duk abin da zai sa Ubangiji ya fishi da su, abin da zai wajabta musu shiga gidan halaka ita ce wuta, da kiyayewa musu haka tare da jirkitar halaye gare su a kowane hali suna kiyayewa ga haka, ba wai sai a hali ɗaya ba, dukkan halayensu duk da sassaɓawar halayen gare su, da kuma zamanai. Ina yabansa mafi isa matuƙar yabo, mafi tsarkakarsa, mafi wa'ashimalahu, mafi tarawarsa, mafi ɗaukakarsa. Ina shaidawa cewa ba sarkin da ya cancanci abauta masa ba wanda yake ya cancanci abauta masa sai Allah. Wanda yake mai yawan alheri ga mabiyansa masu binsa alkarimu mai karamci. mai jin kai mai tausayi ina shaidawa cewa shugaban ma'anar Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne masoyinsa ne badadinsa ne mai shiryawa zuwa tafarki wanda yake madaidaici mai kira zuwa addini madaidaici daɗin tseren Allah da amincinsa tabbata gare shi da kuma sauran da gusa ba sauran annabawa da alayen kowanne daga annabawan da sauran managarta bayan abin da ya gabata hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ban halicci aljanu ba da mutane ko don su bauta min ashe halittar da aka yi gabawa an halice shi ne ba don kome ba, ba don ya zo duniya ya shagarta da wani abu ba, ko ya tsara gyara rayuwar duniya, ya zai a duniya ne, ya zai ji daɗi. An yi shi ne kawai don ya bauta wa Allah, shi ya sa bawa wanda yake na gari wanda ya tsaya don abin da aka yi shi. Duk wanda ya tsaya don abin da aka yi shi sai Allah ya lamince masa kuma kome nasa, amma bawa in yace shi da kansa sai ya tsaya wa kansa da sauran abubuwa sai ce to shi kenan ka je kai ta wahala da su. kai ta wahala da su, tunda dai abin da aka yi ka domin sa baka tsaya masa ba, ka ce kai ga abin da kake gani, sai ka tsaya wa kanka da kaza, sai ka tsaya wa kanka da kaza, to ka je a game za ka kawo kan naka, ba za ka iya kawo kanka ba, sai da abin da Allah ya kawo ma, duk himmarka duk ƙoƙarinka duk dabararka. To ma uridu minhum min rizqin ba na nufin arziki daga gare su ba wani abu da nake nema daga gare su ba ina nufin su ci da ni ba shi min ibada dai kawai shine abin da nayi so saboda haka wannan bayyanawa ne a fili da cewa su bayi gaba ɗaya an halice su ne don su bauta wa Allah shi yasa ya wajaba a kansu lalle su tsaya su kula fa don abin da abin da aka halicce su saboda shi shine ibada da kau da kai daga rabe-raben duniya da yin tsantsani domin ita duniya gida ce wadda take ta karewa karewa za ta yi ba waje ne na dawwama ba ba waje ne na dawwama ba ita duniya wajen hawa ne abin hawa ne na ƙetarewa na ƙetarewa ba gida ne na farin ciki ba hanya ce ta rabuwa hanya ce ta rabuwa ba mazauni ba mazauni ne na dawwama ba humul ubbabi yasa to saboda haka ne fa wanda yake suka far daga ma'abutan duniya suka zamo su ne masu tsayawa bautar Allah mai bautar Allah wanda ya tsaya rayuwarsa bautar Allah wannan shine ya farka shine mai hankali a hakika mafi hankaltar mutane a cikinta su ne masu tsantsani su ne masu tsantsani wato da a iya cewa humul ubada ko humul zuhada ya zama hum din a kaddara cewa lamirul fasali ne kawai shi yasa ba shi da mahalli al-iradi ta yi kuma abu lugga wadda take ba ita tafi karfi ba ita wannan lugga ta farko ita tafi karfi saboda kaga qur'ani ma da haka yazo wa yuqalullahu ma in kana hadha huwa al-haqqa ba huwa al-haqqu ba wa nasarnahum fakanu humul galibina wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimina falamma tawaffaitani kunta antar raqiba diddai da nasaba wato lamirul faslin ya zama ba shi da mahalli al'irari to amma a iya mai da shi mubtada ne a mai da kuma abin da ya zo daga bayan shi ne labari ya zama jumlar a mahallin wato labarin kana din ne kana din ne kamar yanda wato shehu nafani ya tafi a kai inda yake cewa sun makanu lahu wani sun masaru lahu wani dini min ba'du humun nasihuna wan nusara'u yace humun nasihina ba yace humun nasihuna wan nusara'u to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa inna ma masalul hayati duniya yanda za a kwatanta yanda za a kwatanta rayuwar duniya kama in kamar ruwa ne anzalnahu da muka saukar da shi in ji Ubangiji minas sama'i daga sama fata na ɗabihi na batulari da sababinsa sai tsirrai na ƙasa suka cuɗanya wannan tsirin ya fito wannan tsirin ya fito wannan tsirin ya fito wannan shuka ta fito waccan ta fito waccan ta fito min ma ya kulun nasu daga abin da mutane suke ci daga gare shi walan amu da kuma wanda dabbobi ke ci daga gare ta hatta iza akhazat al-ardu zukhrufaha hayyayin da ƙasa ta riƙe adanta ta cika da tsirrai iri daban-daban wa zayyana ta gama ƙawata wazanna ahluha mutanen duniya suka sakankance annahum qadiru da alaiha cewa su kam a yau suna da iko akan su sarrafa duniyar yanda suka ga dama sai yanda suka ga dama za su tafi da duniyar ko a sannan ne fa a taha amruna sai lamarin Allah ya zo wa duniyar lailan da dare auna haran ko da rana faja'alnaha hasidan musanya ta abar girbewa kamar ba ta taɓa zama ba a jiya a waye gari babu ita ba alamunta kamar ba a taɓa yin ta ba kamar ba a taɓa yin ta ba kamar yadda aka yi wannan bayanin haka Allah yake rarrabe ayoyi ga mutane masu tunani duk da Allah ya faɗa sai su ga abin haka din ne masu tunani masu hankali su yanzu duk cikar adan duniyan nan ganin ta suke kamar ta gama zamowa a bar tafiyarwa ta koma duk ta ne ta koma da diddigaggiya to ayoyi a wannan ma'ana suna da yawa. Hakika wanda ya ce ya kyautata da yake cewa inna lillahi ibadan fudana tsallaku duniya wa hafun fitana. Anna halai sadli hayyin waɗana. Inna lillahi ibadan hakika akwai wasu bayi fudana masu fahimta. masu hankali lillahi ga Allah subhanahu wataala Allah yana da wasu bayi nasa masu hankali masu fahimta da suka saki duniya saki batti saki batti yadda sayyidina Ali yake faɗa wata ran da daddare tashi yana kuka yake cewa duniya ni zaki ce zaki ruda ni zaki kawo tayin kanki gare ni ehin ki tabbatar na sake ki saki uku ba komai ba komai tsakanin ni da ke to a rayuwar ki ƴan ƙanƙanuwa ce wanda duk kika roɗa yana cikin bakin ciki zai rayuwar bakin ciki to ba sun ji tsoron fitinu sun ji tsoron fitinu na duniya sun tsaya duba suka yi duba na hakika a cikin duniya yayin da suka gane cewa ita duniyan nan ba ta zamo mazauni ba ga wani mai rai sai suka sanya ta kamar zurfin kogi suka riƙe ayyuka kyawawa a cikinta su ne jiragen ruwa Idan halin duniya ya zamo yadda na sufanta ɗin nan, abin da na gabatar ya zamo shi ne halinmu da halin abin da aka halice mu saboda shi, to ya zama wajibi kenan kan duk wanda yake mukallafi ya tafi da kansa matafiyar zaɓaɓɓun bayan Allah. Yadda aka ce bayan Allah sun zauna a duniya shi ma ya yi ƙoƙari ya zauna a duniyar haka sai ya samu kuɓuta. Ya haɗar wata farkin ma'abuta hankula da fahimta da ganewa. Ya tanadi ga abin da na nuni zuwa gare shi, ya damu ya himmantu ga abin da na faɗakar a kansa. Mafi katarta ta farki ko gare shi a cikin wannan, mafi shiryarwa, mafi shiryar abin da zai haɗarwa daga tafarkuna. shi ne ya tsaya ya ladabi a rayuwarsa da abin da yake ya inganta daga annabin sallallahu alaihi wasallam shugaban na farko da na ƙarshe mafi wanda yake ya fi girma a cikin wanda suka gabata da kuma waɗanda suka zo daga baya daɗin tsirar ubangiji da amincin tabbata gare shi da kuma bisa sauran annabawa Hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wata wano ku taimaki juna bisa ayyuka na nagarta da tsoron Allah. Hakika ya inganta daga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cikin taimakon bawa, Allah yana cikin taimakon bawansa. Muddin dai bawa ya kasance a cikin taimakon ɗan uwansa, wanda duk ya tsaya taimakon ɗan uwansa to Allah zai taimake shi. Cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya kira musu alheri za a ba shi kamar ladan wanda duk ya aikata wannan alherin da ya shiryar a kansa. Cewa kuma manzo Allah ya ce, wanda ya kira zuwa shirya za a ba shi daga lada kamar ladan duk wanda ya bi shi abinda za a ba shi ba zai tauye komai ba daga ladan da za a ba su kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Ali ibn Abi Talib ya rantse ma da Allah wallahi a ce Allah ya shiri mutum ɗaya da sababinka ya fi ma daga jajayen raƙuma mafi zaɓaɓɓen dukiya ta larabawa. Baratuhu akwai tabbatar da kuɗar manzo sallallahu alaihi wasallam a tsarkakin raraukan nan da aka yi masa akwai amintar da shi a cikin nan na ɗan bashi tsoro a cikin na ɗan ɗan bashi tsoro da kuma girmama shi akwai girmama shi a cikin na ɗan ɗan bashi tsoro misalin wannan fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala fa innahum la yukazzibuna walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika mun san cewa la yuzinuka allazi yaquluna maganganun nan da suke faɗa suna baka ama rai fa innahum la yukazzibuna ka kyale su duk abin da suke faɗa ba yanda za a yi su kawo cewa ko da sau ɗaya ka faɗi maganar da take ba gaskiya ba sai dai waɗanda suke azzalumai koyaushe musu suke da ayoyin Allah abin da ka kawo musu ayoyi ne na Allah su ko azzalumai ne azzalumi ko ba zai yadda ya karɓi ayoyin Allah ba shi yasa suke wannan musu gare ka ba wai dan sun taɓa ganin ka faɗi maganar da ba gaskiya ba. Kala Aliyu, sai da na Ali ya ce, na, saura, to, wata to, to, sa ta shi kala Aliyu in kenan. Rahmanir Rahim, Shehu Muhyiddin Nawawi ya ce sai na ga saboda dalilan da na ambata a baya cewa in tara littafi wanda yake abin takatowa daga hadisai wanda suke ingatattu.
مشتملا على ما يكون سميعا
Wanda zai zamo ya kunshi bisa abin da zai zamo ga ma'abucinsa zai zamo ta farke zuwa lahira.
ومؤثرا بآدابه الباردة Ya zamo ya tabbatar ga wani wanda yake ya tabbatar da ladubbansa wanda suke na bayyane da wanda suke boyayyu.
جامعا للترهيب والترهيب Littafin ya zamo mai tararwa ga abin da yake faɗaitarwa cewa abin da ake nema bawa ya zo da kuma ba da tsoro abin da ba a son bawa ya aikata.
بأنواع آداب السالكين da sauran nau'o'in ladubban masu haɗowa ta farkin Ubangiji daga hadisan tsantsani a duniya da hore zukata da rairayo ɗabi'o'i da tsarkake zukata da maganinta maganin cutocin zukata da kuma kare gaɓoɓi da gusar da karkatarta da wani wannan daga manufar masana Ubangiji subhanahu wa ta'ala
Allah أذكر إلا حديثا صحيحا ina zan lizumta a cikin wannan littafi nawa cewa ba zan ambata ba sai ko hadisi wanda yake ingantacce wato nan da yake hadisi sahihi ba wai yana nufin sahihi da ta'arifin istilahi ba yana nufin hadisi wanda yake makabuli ba zan ambata ba a wannan littafin nawa sai hadisi wanda yake makabuli shi yasa ya haɗar da wanda yake sahihi ya haɗar da wanda yake hasanun ma ya haɗu da wanda yake ra'ifi ma wanda yake za a iya jabrunsa a iya kiransa cewa ya kai matsayin hasanun ligairihi. Shehu Suyudi, Jalaluddin Suyudi yake cewa in kun ga hadisi a littattafan Nawawi to ku liƙe ku riko da wannan hadisin domin Nawawi an san shi wajen tsayawa ya fidda hadisi wanda yake tabbatacce eh, wanda yake ya kai matsayin a yi riko da shi Eh, ko da yake a littafin su askaru ya kawo hadisai waɗanda suke raunana to amma tun farko ya faɗa abin da yasa ya kawo wannan saboda malamai sun tafi kan cewa abin da yake fara'ilul a'amali ayyuka wato wanda ake faɗaitarwa a cikin yin su kawo hadisi ra'ifi wannan ba laifi a ciki abin da yake haramun ko halal shine ba a kawowa sai hadisi wanda yake ingantacce to
من الوالهات daga a waɗanda suke mabayyana خافا إلى الكتب الصحيحة halin kasancewar a hadisan da zan kawo zan dangana su zuwa littattafai ingantattu wadda take masu shuhura
تسجل الأبواب من القرآن العزيز آيات كريمات zan fara babobin wa usaddirul abwaba zan fara babobin min alqur'ani alazim daga qur'ani to ko adafi ne akan wancan an multaziman an to ya zo sai a bashi wa usaddira din ya zama adafi kenan in an yi rafa sai ya zama istinafi kowanne a ciki zai inganta amma in an bashi da nasabar ya zama adafi ne akan wancan mus- eh, multaziman an eh, an to wa multaziman an usaddiral abwaba na lizumta na cewa in fara kowane babi daga babobinsa bi ayatin da ayoyi من القرآن العزيز آيات كريمات wato daga da ayoyi masu girma min alqur'ani alaziz daga qur'ani magwayi والشهى ما ما يحتاج إلى رفع zan bayani zan bayani akan duk wani abu wanda yake bukata zuwa wato sai an faɗi yanda ake faɗarsa ake ake wasalinsa to zan bayanin ya wasalin nasa yake ya ake wasalin nasa أو شيء معناه حكيم ko kuma bayanin ma'ana wadda take takan buya
من التنبيهات zan kawata shi da abubba zaɓaɓɓu daga faɗakarwa وإذا قلت في آخر حديث idan na faɗa a ƙarshen hadisi فقم عليه wannan hadisi an gamu a kansa abinda ai nake nufi da wannan Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin wato sun yi ittifaki akan ciro shi
وأرجو إن تم هذا الكتاب أن kuna sa'ina tarikan lilmu'tani bihi wa hayrati ina ƙauna, ina sa rai idan wannan littafin ya cika ya zamo mai korawa ne, littafin ya zamo mai korawa ne ga duk wanda ya tsaya ya kula da shi zai kora shi zuwa alheru.
hadinan lahu an anwa'i qaba'ihi Ya zamo mai tsarewa gare shi, duk wanda ya kula da wannan littafin littafin zai tsare shi daga nau'o'in munanan ayyuka da kuma masu halakarwa.
ana sa'ilun ahad Ni in ji wato nawawi ina ne roƙon ɗan uwa wato wannan kawo lamirin a nan wato don tawaru ne eh ni din nan kamar da ban isa komai ba ina roƙon ɗan uwa da ya yi amfani da wani abu daga wannan littafin ya yi addu'a gare ni ya yi addu'a ga mahaifana ya yi addu'a ga shehunnaina da da baki ɗayan masoyanmu ya yi addu'a ga baki ɗayan masoyanmu ya yi addu'a ga musulmi ma gaba ɗaya dogara ta ga Allah ne wanda yake mai karamci wato gabatar da jari da majururin dan hassaru ne kamar ya ce ba na dogara ga kowa sai ga Allah wanda yake mai karamci mai baiwa gare shi nake fawwara lamari gare shi nake dogara ubangiji ya isa min wani ni'mal wakil ma da lama dogara wala haula wala quwwata babu dabara في ترك شيء من المنهيات با إيكو في فعل شيء من الطاعات إلا بعون الله سيدة تيمقن الله العزيز وانده يكي مبواي الحكيمي وانده يكي غني babul ihlasi wannan babi ne a cikin ihlasi me ake nufi da ikhlasi tsarkakewa duk abin da bawa zai ya zamo ya nufi Allah kada bawa a rayuwarsa ya wani abu ba da nufin Allah ba musamman abin da yake ibada musamman abin da yake lamarin addini duk abin da zai lamarin addini ya zamo yayi ne da nufin Allah shi ake kira ikhlasi ikhlasi yanda ake faɗa wani ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam daga ikhlasi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka bari sai mala'ika jibril ya zo in tambaye shi mala'ika jibril ya zo ya tambaye shi ya ce to ka bari sai na tambayi israfilu ya je ya tambayi israfilu israfilu ya ce da shi ka bari sai na tambayi ubangiji ya tambayi ubangiji ubangiji yake ce da shi al-ikhlasu sirrun min asrari baini wa baina abdi shi ikhlasi asiri ne da ke tsakanina da bawana mala'ika abin kusantawa baya iya tsinkaya kan ihlasi balle ya ce zai yabo a kai. Haka nan shaidan abin nisantawa baya iya tsinkaya bisa ihlasi balle ya ce zai bata shi. In dai an sami ihlasi to lamari fa yayi kyau. To da kuma halarto da nufi manufa yayin duk wani abu bawa an zai abu ya dubu ya halarto abin da yake nufi da wannan abu. A baki ɗayan ayyuka. da zarfaɗai da halaye wadda take mabayyaniya da wadda take ɓoyayya. Ubangiji ta baraka wata ala ya ce, Ba a umarci bayi ba sai ko cewa su bauta wa Allah abinda aka umarce su kenan. Cewa lalle su bauta wa Allah halin kasancewarsu suna masu ikhlasi masu tsarkake addininsu saboda Allah kar su yi wani abu na addini ba don Allah ba wannan sun yi ba Allah suka bautawa ba duk aiki wanda yake ba ihlasi wannan aikin batacce ne wai ce musalata su tsaye da sallah su zo da sallah yadda aka umarce su ba su yi sallar yadda suka ga dama ba ba cewa aka ku je ku yi sallah yadda kuka ga dama ba wa yutu zakata su ba da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini wanda yake madaidaici Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ah duk da aka ce ku yi hadaya aka ce ku yi layya kar ku ɗauka cewa wannan dabbar da za ku yi hadayar da ita ko za ku yi layyar da ita namanta ko jinnanta za su kai ga Allah, a ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin. abinda Allah yake duba abinda zai kai ga Allah shine tsoron Allah daga gare ku tsoron Allah da ke zuciyarku wannan shine abin da zai kai ga Allah shine kuma zai kai ku ga Allah naman wannan ku za ku ci ko za ku bayar a ci ba ruwan Allah jinin ku za ku zub da shi ba ruwan Allah da wannan amma tsoron Allah da yake tare da ku lokacin duk da kuke wannan aikin to shine fa wanda Allah yake duba shine wanda zai tafi ga Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yake Ke ne da su ya Rasulallah, idan kuka ɓoye abin da ke zukatanku ko kuka bayyana shi to Allah yana sane da shi, duk abin da bawa yake ciki Allah yana sane da halinsa, yana sane da halinsa, don bawa ya ɓoye a zuciyarsa to bai ɓoye wa Allah ba. An karɓo daga sarkin mummune wato shine farkon wata wa lakabi da wannan lakabin. an masa lakabi da haka wato a shekara ta biyu daga filafarsa, shekara wato ta goma sha hudu kenan daga hijira. Shi ne abi harsin kuma rabin haddari dan nufailu dan abdul uzza dan riyahin gini dan abdullahi gini kurɗin ɗan kurɗi ɗan razahi ɗan adiyu wato daga nan adiyu shi nisbarsa ta ƙare shi yasa akan ce da shi adawi akan ce da shi adawi wato nisba ne zuwa wannan adiyu ɗin shi adiyu ɗin ɗan ka'abu ka'abu shi wannan kaka ne ma na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wannan ka'abu din sai da na Umar duk sun haɗu da annar sallallahu alaihi wasallam sun haɗu da Abubakar sun haɗu da Umar sun haɗu da Usman sun haɗu da Usman sun haɗu da Ali a wannan ka'abu din ka'abu din nan duk kaka ne gare su su duka kaka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kaka ne ga sayyidina Ali kaka ne ga sayyidina Usman kaka ne ga sayyidina Abubakar to Wato shi sai Abubakar tun kafin wannan tun kafin Ka'abu din suka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a zo kan Ka'abu suka haɗu da Annabi. Shi yasa a cikin su halifofin nan guda hudu shi Sayyidina Umar shi ne dangane da dangantaka ya fi nesa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sayyidina Ali shi ya fi kusa daga Sayyidina Ali sai Sayyidina Usmanu. Sayyidina Ali shi tun Abdul Muttalib ma sun haɗu. Sayyidina Usmanu ko sun haɗu a Abdul Manatif. dukkanin su jikokin abu manafin ne to sannan kuma sai sai dina abubakar sannan sai sai dina umar to dan lu'ayye dan galibu wanda yake daga banu daga qurayshawa wanda yake daga banu adiyin a cikin qurayshawa Allah dagare shi yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yana cewa Hakika dai ayyukan bawa ana isinan su ne dangane da tsarkakewarsa a cikinsu, dangane da nufinsa Allah a cikinsu. Da aiki na bawa abin da ke kawo a isina da wannan aikin irin yadda ya tsarkake ga Allah a cikin aikin nasa. Kowane bawa ana yi masa sakayya gwargwadon nufinsa. a wanda ya hijira wanda yake yi kaura zuwa ga Allah da manzansa to hijirarsa zuwa ga Allah ne da manzansa wato wanda yake yi hijira dan Allah ya yi kaura daga wani gari zuwa wani gari ya zama kaura tasa dan Allah ba dan neman duniya ba ba dan neman wata mace ba to wannan sakamakon hijirar na ga Allah wanda ko yake yi hijira saboda duniya da zai samu ko wata mace da zai aura a hijirarsa ta kasance ga abin da ya hijira hijira ta sa ta duniya ce kawai iyakar ta duniyar amma ba ruwan Allah kai ya sa rai zai samu ladan hijira ta sa a wajen Allah ba ruwan Allah da wannan hijirar ta sa tunda ba yayi ta bane dan Allah wato wannan hadisin yana da sababi saboda wani ne wanda yake yayi hijira saboda wata da ake ce da ita ummu kaisin dan ya aure ta to shi yasa aka faɗa yasa akwai abin da ake kira asbabu wurudil hadisi wanda shi ma fanni ne mai girma wajen malaman hadisi yanda suyudi yake faɗa a cikin alfiyatul hadisi na hau hadisi ko mislu hadisi inna mal a'malu sababuhu fi ma rawaw wa qalu muhajirun li ummi kaisin kainaka min samma zikirun ra'atin fihi wara eh sababin hadisin a cikin abin da malamai suka ruwaito suka faɗa wani ne wanda ya hijira don ya auri wata mace da ake ce da ita ummu kaisin shi yasa ma aka faɗa a cikin hadisin a wai mura'atin yankihu ha a wai mura'atin yankihu ha to to
فمن كانت هجرته إلى الله ai an yi shuku alaihi wannan hadisi an gamu bisa ingancinsa an gamu bisa zama wasa ingatacce ne shugabanni biyu na hadisi malaman hadisi sun ruwaito shi shine abu abdullahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughirati dan bardizba shi wannan bardizba din shi bai musulunta ba shi ya mutu yana majusi ma'anar bardizba manomi eh manomi da harshen farisiyanci wato bardizba kwararren manomi sarkin noma to shi dan nasa mugera shine yanda yake musulunta shine farkon wanda ya musulunta ya ya musulunta ne a hannun wanda yake ju'ufi shi yasa wato daga banu ju'ufi al-ashirati shi yasa ake ce da su ju'ufi wanda yake mutumin buhara da wato shi buhari an haife shi sha hudu ga watan shawwal hijira na da shekara ɗari da casa'in da hudu ɗari da casa'in da hudu ya wafati kuma daren da aka ga watan shawwal ɗin yayin hijira na da shekara mai tan da hamsin da shida mai tan da hamsin da shida to da kuma abul husaini muslim ibn al-hajjaji dan muslim wanda yake daga banu kushairin wanda yake shi kuma mutumin ne sabur ne mutumin ne sabur ne shi kuma wato muslim an haife shi hijira na da shekara mai tan da hudu shi yasa buhari ya gine shi da shekara goma shi shekarar da aka haife shi shekarar da imani shafi'i wa fati ne kuma iya wafati shi musulun wato a cikin watan rajab hijira na da shekara mai tan da sittin da ɗaya shi yasa shi buhari ya riga shi wafati da shekara biyar shi musulun ya rayu a duniya ne shekara hamsin da bakwai shi ko buhari sittin da biyu shi buhari ya yi sittin da biyu shi ko musulun ya yi hamsin da bakwai duk a masu littattafan nan guda shida musulun shi ne ya fi su karancin shekaru a duniya shi ne ya fi su karancin shekaru a duniya don shi ko sittin bai kai ba to mutumin ne sabur Allah ya dagare su ya ci littattafan su guda biyu wanda dukkan su ingantattu ne Wato da Musulun da Buhari sun yi tarayya a malamai da yawa. Akwai kuma malaman da yake shi Buhari ya karba daga gare su, amma shi Musulun ta ya gwaito wani abu a cikinsu amma dai a sahihinsa bai kawo ba. Shi Buhari malamansa a littafinsa jami'u sahihi sun kai mai tan da tamanin da tara. Malamansa mai tan da tamanin da tara ne. شيوخه فيه ثمانون تلي تسعتهم مع مئتين فشملي منفردا أم مسلم بمئتين منفردا أم مسلم بأربعة مع مئة تلي ثلاثون شئة wato a ciki shi malaman da yake Buhari ya yi ruwaya daga gare su amma Muslim bai ruwaya daga gare su ba a cikin jami'insa mutum ɗari ne da talatin da hudu a cikin mutum mai can da tamanin da tara shi yasa a mutum ɗari da hamsin mutum ɗari da hamsin da biyar duk sun yi tarayya a wajen karɓa daga gare su akwai malamai ɗari da hamsin da biyar da Buhari ya yi ruwaya daga gare su a cikin jami'u sahihi Muslim ma ya yi ruwaya daga gare su a cikin jami'u sahihi nasa kuma duka wa'annan malaman na hadisi su shidan nan da Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah akwai malamai guda tara wanda yake sun yi tarayya a cikin karba daga gare su akwai malamai guda tara wanda Buhari ya karba a wajen su Muslim ya karba a wajen su duka taran Abu Dawud ya karba wajen su duka taran Tirmidhi ma ya karba wajen su duka taran Nasa'i ma ya karba wajen su duka taran Ibn Majah ma ya karba a wajen su duka taran eh shi yasa sun hada malamai sun hada a malamai tara eh sun hada a malamai tara su wa'annan ashabul kutubi sittati din nan to ga kila tafansu guda biyu wanda suke ingatattu wadda su ne suka fi inganci a cikin duk littattafan da aka tara sun fi inganci a cikin duk littattafan da aka tara to wato a gaba ɗaya kuwa wato shi mutanen da yake sun zo a cikin buhari mutanen da yake sun zo a cikin buhari amma ba su zo a musulun ba mutum ɗari hudu ne da talatin da biyar wayanda yake ko sun zo a muslim amma ba su zo a buhari ba mutum ɗari shida ne da ishirin wanda yake sun zo a muslim amma ba su zo a buhari ba gaba ɗaya mutum ɗari shida ne da ishirin wanda yake ko sun zo a buhari ba su zo a muslim ba mutum wato ɗari hudu ne da talatin da biyar ɗari hudu ne da talatin da biyar to wato a tsakanin malamai akwai saɓani wanne ne ya fi ƙarfi a waɗannan hadisan mafi yawan malamai dai sun tafi akan cewa shi buhari ya fi ya fi saboda ko ba kome wato sharuɗinsa ya fi tsanantawa fiye da musulun saboda musulun yana sharɗanta mu'asara kawai shi ko buhari yana sharɗanta luƙi hakanan kuma wajen ƙoƙarin fidda fa'idoji na fikihu to haka ya fi yawa a littattafan a littafin Buhari fiye da Muslim kuma shi kansa Muslim din ai ya sallama wa Buhari domin akwai sanda yake tambayarsa daga illa wani hadisi Buhari ya masa bayani eh sai ya sumbanci kafafun Buhari ke da ani uqaddilu rijlaika ya dabibal muhaddisina eh ya, ya sallama masa amma waɗansu kaɗan daga malamai kamar abu aliyu mai sabori sun kusa ce ai musulun ya fi inganci illa iyaka malamai sun ce abinda musulun ɗin ya fi tsarawa ya fi kyan tsarawa saboda musulun a gurare da yawa yakan haɗa hadisi ne ya ta kawo shi da isnadi daban-daban a waje ɗaya kuma yakan haɗa ya ruwaito shi baki ɗayan matanin shi ko buhari yakan yi takaɗi haka nan kuma shi musulun ba yawan mu'allaqatu a ciki shi buhari akwai mu'allaqatu wajen dubu da ɗari uku da wani abu wanda a cikinsu akwai ɗari da hamsin da tara wanda ba inda yake ya kawo musu isnadi muslim ko gaba ɗaya hadisi mu'allaqi a cikinsa guda ɗaya ne hadisi mu'allaqi a muslim wanda yake ba inda aka kawo masa isnadi guda ɗaya ne ولم يجي ولم يجي الا لدى التيمم في قال ليس في صحيح مسلم عند شو عبد الله yake fada ولم يجي الا لدى التيمم في قال ليس في صحيح مسلم ba samu hadisi mu'allake ba a cikin sahihu muslim sai ko a waje daya shine a babun taimama inda yake cewa kala laisun ya kawo hadisi to hadisin mu'allaki ne ba kuma inda yake ya rawaito shi musnadi to shi yasa dai mafi yawan malamai sun tafi kan cewa Buhari ya fi inganci ya fi inganci kaɗan ne a malamai suka ce Muslim ya fi inganci akwai kaɗan a malamai wanda suka ce ya fi inganci gaba ɗayansu dai kowanne a cikinsu har da hadisan da yake ya maimaita ya kunshi hadisi dubu bakwai ne da ɗari biyar da sittin da wani abu dan bambancin tsakanin su yan tsiraru ne eh yan tsiraru ne eh hadda hadisan da suka maimaita kowanne in dai hadisi wanda yake marfu'i ne musnadi to sun kai dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da wani abu to alhamdulillah Allah ka kwana ko to alhamdulillah Allah to bismillahir rahmanir rahim to an karbo daga uwar mummunai ita ce umma abdullahi To ita ce sai da tuna Aisha Allah dagare ta. To ƙalar ta ce ita Aisha wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ita ce ta uku a cikin matan da ya aura. Bayan ya aure Hadija wadda ita duk zaman da suka yi da ita wato duk zaman da suka yi bai auri wata ba tare da ita. ba ta da kishiya ita ba ta ta haɗu da kishiya ba kullu auladi sulbihi gaira ibrahima minha wa ma laharar ra'u to bayan ta sai saudatu sai ya auri saudatu bayan mutuwar khadija bayan saudatu kuma sai ya auri aisha sannan kuma sai hafsatu sannan kuma sai zainabu bintu jahashi sannan kuma sai hindu wadda ita ce ummu salama sannan kuma sai ɗaya zainabu sai Zainabu ɗaya ba bintu Jahashin ɗin ba, matayensa guda biyu ne masu suna Zainabu, sannan sai Juwairiya, sannan kuma sai Ramlatu, sannan sai Safiya, sannan kuma sai Maimuna ita ce ta ƙarshe. Halili saba a ƙale hula zaini halatin wa hajiduha zan sahihan muhazzaba. a tsarin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri matansa kowanne kalma harafi na farko ishara ne zuwa ɗaya daga cikin matan annabi halili ishara ga hadija saba saba da sindaba da alifi saba shi kuma ishara ga saudatu aqali ishara ga aisha hula da ha karami hula ishara ga hafsatu zaini ishara ga zainabu bintu jahashin halatin da ha babba ishara ga Hindu ita ce Ummu Salama, Zaha ishara ga ɗaya Zainabu, Jidu ha ishara ga Juwairiya, Ramzan ishara ga Ramlatu, Sahihan ishara ga Safiya, Muhazzaba ishara ga Maimunatu. Ita wato Sayyidatina Aisha ‘yar Sayyidina Abubakar ce. Shi yasa a wani hadisi aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ka fi so a cikin mutane yace ce Aisha. aka ce a mazafa ya ce ubanta ya ce ubanta to ita isai da na abubakar ce uwarta sunanta ummu rumana sunanta ummu rumana to da da kuma wato amma ita ummu rumana ba ita ce babba a cikin matan abubakar ba akwai katalatu ko kutailatu ita ce babba ita ce uwar asma'u da abdullahi